kace ka gama
نعم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwar wannan yammaci na alkhamis wanda ya zo daidai da goma ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta 1442 kun ga zara ba ta barin dami ko har an tafi goma wanda wasu ɓangare na hausawa ke cewa goma na marmari ta ƙare yanzu za a doshi wace goma? goma ta wuya in an ƙare ta goma ta murnar sallah kenan sallah murna ake yi to haka rayuwar ɗan adam take ƙarewa wa malmaru illa ka hilalin yuwafi tamama shari thumma yagibu gashi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don sauraron fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki ƙarƙashin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da ta'aliki da ƙarin bayani da malam aliyu albani ya yi shi ma allah maɗaukaki ya saka mar da mafi kyawun sakamako to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratu yasin jiya mun ajiye karatu daidai aya ta goma sha biyar don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta goma sha shida a wannan sura mai albarka muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna wannan karatu ne don neman yardarsa na mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين mhm قالوا إنا تطيرنا بكم yaya لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
na'am قالوا طرائقكم معكم don me
فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
to in ba manta ba jiya muna karatu mun tsaya tsakiyar aya ko in ce tsakiyar wata kisa inda annabi ya tura da wasu wato annabi musa ya tura daga cikin hawariyun ya tura ma'aikata guda biyu wato annabi isa alaihi salam ya tura hawariyawa guda biyu aka tsare su Allah ya ce fa'azzazna bi thalithin sai ya ƙarfafi wa'yancan biyun da na uku suka je suka gaya musu Allah ya ce sai suka ƙaryata su suka ce duk abin da suke faɗa ƙarya ne a nan sai Allah madaukaki ya ce ƙalu su wayannan manzanni na annabi isa sai suka ce rabbuna ya alamu ubangijinmu yana sani jarun majaral kasami wannan ya tafi a matafiya ta rantsuwa wazidar ta'kidu bihi wa billami aka ƙara ainihin ta'kidi mana ƙarfafawa da shi da lami alama qablahu li ziyadatil inkari dan ƙarin wato musu da suka yi fi inna ilaikum la mursaluna suka ce lalle mu ‘yan aika ne manzanni ne zuwa gare ku shine suka ce rabbuna ya alamu inna ilaikum la mursalun ubangijinmu yana, yana sanin cewa mu manzanni ne muna ɗauke da saƙo zuwa gare ku wa ma alaina illa albalagul mubin shi ko manzo baya tilasta wa mutum sai ya bi sakon da aka aiko shi da aka suka ce wa ma alaina babu wani abu akan mu illa albalagul mubin sai idda sako wanda yake bayyananne ai at-tablighu zahiri bil adillati alwadiha wato isarwa bayyananniyar isarwa da dalilai waɗanda suke a fili wahiya ibra'il akmahi shine suna warkar da kurma wal abras suna warkar da mai kuturta wal maridi suna warkar da mai jinya wa ihya'il mayyiti kai suna rayar da wanda ya mutu min jinsi mu'jizati isa alaihi salam suka zo da irin wannan jinsin mu'jiza ta annabi isa alaihi salam wattabi'u fi hukumil matbu'i wato mabiyi yana nan cikin hukuncin wanda yake wa biyayya da kama annabi ya ce al'ulama'u warasatul anbiya wato malamai magada annabawa ne me suka gada a wajen annabawa shine ilimi da yada ilimi da kiran al'umma akan tauhidi su kadaita Allah don su samu tsira ranar gobe don haka sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce al'ulama'u warasatul anbiya malimai magada annabawa ne fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama annabawa basu bar gadan dinare ko dirhami ba wa innama warrathu ilma gadan annabawa shine ilimi shi ko ilimi yafi kudi shi yasa annabi ya ce faman akhadha bihi akhadha bihazzin wafirin duk wanda ya riko da ilimi ya dauki rabo cikakke dan ilimi in ka same shi ba mai iya kwace ma kuma ba a asarar ilimi sai ka ga mutum ya haukace amma sai ya zauna ya ta tilawar qur'ani duk da jinni sun barka da qur'aninka kuma sai ka samu sauki a wannan abu to haka ilimi yake da ka kunga nan sai suka ce wa ma alaina illa albalagul mubin ba abin da yake kanmu sai isarwa bayyananniya qalu rab inna tadayyarna bikum wayanda ake wa'azin nan suka karyata sai suka ce inna tadayyarna bikum lalle mu kan mun ainihin riki umci da ku wato suna ga wai wa'azin da ake musu shine ya kawo musu talauci da kamfan ruwan sama da yunwa linƙida ilmadari anna bi sababi kun ka gani ko a ɗiyara shi ne canfi suka ce mun canfa ku manzon Allah ko ya hana canfi sallallahu alaihi wasallam suka ce wai tunda suka zo suka fara wannan wa'azin an daina ruwan sama saboda zuwansu la'in lamtan tahu suka ce wallahi in ba ku daina wannan wa'azin ba lanarjiman na kom wallahi za mu jefe ku bilhijarati da duwatsu wale masannakun minna azabun alim kai azaba mai raɗaɗi za ta shafe ku daga wajenmu mu'limun ƙalu sai su manzannin suka ce da su ta'irukun ma'akun shi umcinku daidai yake tare da ku mai wa'azin gaskiya baya tsoron abin da zai same shi ta dalilin wa'azin da yake yi daka da aka gaya musu an canfa su sai suka ce ya canfin ku dama na ku ne ƙalu ɗa'irukun ma'akun bi kufurikum saboda kafircu a in zukirtum a in bi hamzatul istifhami دخلت على إن الشرطية وفي همزتها تحقيق وقرأ بالتسهيل وإدخال الألف بينهما آين ذكرتم كينا saboda an muku wa'azi ai wu'iztum wa kuwiftum saboda an muku wa'azi an tsoratar da ku sai ku ce an yi zo muku da shi'umci wa jawabin shardu mahzufun jawabin wannan sharadi an shafe shi ai taɗayyartum wa kafartum kun riki shi'umci da na da mu kuma kun yi kafirci wa huwa muhallal istifhami wal muradu bihi at-tawbih zargi ne bal antum qaumun musrifun ba haka ba ku dai mutane ne mabarnata mutajawizuna al-hadda bi shirkikum kun ketare iyaka da wannan shirkar taku na'am
za mu kashe damacin da janareto wani bakutar da suke inda ya kamata
inni wata inni kila saboda me
Thank you.
na'am za ku canza kasar madinati rajulun wato sai wani mutum ya taho daga mafi nima- nisan wannan birni wa huwa habibun najjari shine Habubu- habibun najjari akhrajahu dabari fi tafsiri haka ne ko imamu dabari ya fidda wannan magana cikin tafsirinsa a mujalladi na 22 shafi 159 wasu yudi fi ad-darr imamu suyudi ma ya fitar da haka cikin tafsirinsa ad-darrul manthur mujalladi na 8 shafi 51 na'am وعزاه لعبد الرزاق نعم وعزاه لعبد الرزاق وعبد وعبد ابن حميد ya danganta wannan magana ga Abdulrazzaq da Abdu bin Humaydin wa Ibn Abi Hatim an Ibn Abbas radiyallahu anhuma kaji isnadi qala ismu sahibu Yasin Habibun Najjari sunansa Habibun Najjari faqatalahu qaumuhu mutanansa yana zuwa sai suka kashe shi kaga duk wanda ya dauko abin da ya sabawa al'ummarsa na addini na aqida to za a iya kashe shi kamar yadda aka kashe wannan bawan Allah ne wa qala sadiyu kana qassaran aikin sa wanki yake yi wa qala umar ibn al-hakam kana iskafan wato umar dan umar ibn al-hakam yace shi mai ainihin sana'ar hannu ce to wannan bawan Allah shi ne ya zo yana ainihin bayani mutaƙaddimin zikirhu wadda maganarsa ta gabata kana sahibul ganami shi ne mai ainihin awaki yana kiwo a wajen gari waƙad amana bin rusuli ya yi imani da wa'annan manzanni wa manziluhu bi aksal madina gidansa yana can ƙarshen gari ko bi aksal baladi ne ko? yas'a ay yashtaddu adwan ya taho yana sauri lamma sami'a bi takdhibil qaumi ar-rusula lokacin da yaji mutanansa sun karyata wayannan manzanni qala shi yana zuwa sai ce ya qaumi tabi'ul mursalun ya qaumi tabi'ul mursalin ya ku mutane na ku bi wayannan manzanni ku bi wayannan jakadu ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi wanda ba zai tambaye ku lada ba ala risalatihi bisa idda sakon da yake muku wa hum mutaduna ai su shirye alhali su shiryayyu ne faqila lahu anta ala dinihi yana faɗa haka mutanen gari sai suka ce to kai ma addinin su kake faqala wa mali la a'budu alladhi fadarani yace me zai hana ni in bautata wanda ya kage halitta ta kalli lamba ta biyu كما قال أبو الأنبياء خليل الله إبراهيم عليه السلام كما يد بابا النباوة بدادين الله شيني النبي إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه Allah ya ce wa manzansa sallallahu Alaihi wasallama, ka karanta musu lokacin da annabi Ibrahim ya faɗa wa mahaifinsa da mutanensa, inna ni bara'un mimma ta'buduna ni na kubuta daga abin da kuke bautatawa na barranta malaman tauhidi kamar mai ainihin kitabu tauhid Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kafa hujja da wannan ayar iya nan gun da muka karanta ya ce shine ma'anar la ilaha kaga ya ce me zai hana ya ce inna ni bara'un min mata buduna sai ce illallazi faɗara ne sai wadda ya ƙagi halitta ta ba tare da ya ga samfuri ba a shi ya yi ƙagi halittar tun fari fa inna husa ya hadiyin lalle shi da sannu zai shiryar da ne suratu zukurfi aya 26 zuwa da bakwai. wa kama qala nabiyullahi hudun alaihi salam li kaunihi kamar yadda annabin Allah annabi hudu alaihi salam ya gaya wa mutanensa ya kaumi la as'alukum alaihi ajara yace ya ku mutane na bana roƙonku bani lada akan wannan wa'azi da nake muku in ajariya illa ala allazi fadarani wato lada na ba gun kowa sai a wajen wanda ya kagi halitta ta afala taqilun yalla ba za ku yi hankali ba kaga din maganar annabawa iri ɗaya ce wa kama da wa kama fi du'a'in nabiyillahi ibnu nabiyillahi ibnu nabiyillahi ibnu khalilillahi yusuf alaihi salam annabi yusufa kenan duk tsarransa annabawa ne shine bahaushe yake cewa babba dan babba dan babba dan babba kaga kamar yadda annabin Allah ɗan annabin Allah ɗan wani annabin Allah ɗan badaɗin Allah shi ne abul anbiyayi annabi ibrahim alaihissalam shi ne yusuf annabi yusufa shi ma yi addu'a alaihim wa ala nabina afdalus salatu wassalam mafificin tsira da aminci kuma ya tabbata kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa zalika fi qawlihi ta'ala wannan addu'a ta annabi yusufa ta zo ne a cikin fadin Allah da yace rabbi qad ataitani min al-mulki yace ya ubangiji hakika ka bani mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith ka karantar da ni ko ka sanar da ni fassarar mafarki fadiras samawati wal ard kai ne ka kagi halittar samai da ƙasa anta waliyi fi duniya wal akhira kaji waliyi kenan kai ne waliyina a duniya da lahira to yanzu sai ya kawo kokon baransa yace tawaffani musliman Allah ka karbi raina ina musulmi ba an ce falata mutunna ba illa wa antum muslimun to ga annabin Allah Yusuf alaihi salam annabi ne dan annabi ne dan annabi ne dan annabi ne yana roƙon Allah ya cike masa rayuwarsa a matsayin musulmi a suratu yusuf alaihi salam in ka karanta a aya ta 101 tawaffani musliman Allah ka karbi raina ina musulmi wa alhiqni bis salihin ka riskar da ni da managartan bayi don haka anan sai ya ce wa maliya la abudu allazi fadarani me zai hana in bautata wa wadda ya kagi halitta ta khalaqani ay la mani ali min ibadatihi ba wadda zai hana ni bautarsa al mawjudu muqtabiha wadda yake shi samamme ne kuma shi ya hukunta wannan wa antum kazalika ku haka kuke wa ilaihi turja'un zuwa gare shi za a maida ku ba da al-mauti bayan mutuwa fayujabikum bi kufrikum ya muku sakayya da kafircinku ka gairikum kaman waninku sai ce a attakhidhu min dunihi aliha yanzu zan ma'ansa hazata ne kamar da yadda ya gabata kalli lamba ta da unzur atal ashira fayujabikum bi kufri na'am wa huwa istifhamun bi ma'anan nafi istifhami ne da yace a attakhidhu min dunihi aliha amma ma'anansa korewa yake ba zan riƙi wani ba koma bayansa a matsayin ababen bauta ai lan attakhidha min dunihi alihatu ba zan taɓa riƙan wani ba koma bayansa a matsayin ababen bauta asnama in yuridina rahmanu bi dhurrin har in ubangiji mai rahama ya nuface ni da wata cuta la tuguni anni shafa'atu shay'an cetonsu ba zai amfanar da ni ba da kome ai allati za'amtumuha ceton da kuke rayawa wala yunqiduna ko ba za su iya tsamo da ni ba wa jumlatu yuridina arrahman ila sifatul aliha inni idhan lafi dalalin mubin idan na bautatawa wani Allah lalle na zan cikin bata batar ma bayyananniya inni amantu bi rabbikum duk wannan habibun najari ke faɗi ya ce lalle ni na yi imani da ubangijinku Allahu allazi huwa huwa rabbi ko Allah wanda shine ubangiji na wa rabbi kulli khalqin ubangijin kowane halitta fasma'un ku saurara ku ji ai isma'u qawli sama'a qabulin ku ji magana ta ji irin na karba haka ne Fara- farajamuhu famata sai suke ta jifansa har sai da ya mutu ƙila lahu inda mautihi yayin mutuwarsa sai Allah ya ce a gaya masa udukulil jannata ka shiga aljanna shiga aljanna kama ja fil hadith allazi akhrajahu muslim fi sahihi qawluhu sallallahu alaihi wa sallama man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda ya mutu alhali ya san babu abun bauta bisa cancanta sai Allah to wannan dan aljanna ne wa akhraj al-bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya fitar cikin sahihin hadisin sa hadisi na 7392 qauluhu sallallahu alaihi wa sallama inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah yana da sunaye 99 mi'atun illa wahida ɗari ba ɗaya man asaha da kalal janna wanda ya kiyaye sunan zai shiga aljanna wa man hafazaha wanda ya haddace su hakaza fassara hal bukhari shine asaha din wa qawluhu da kalal janna zakarahu bi lafazil madi taqiqan lahu da yace ya shiga aljanna saboda a tabbatar da abun haka yake li'annahu ka'inun la mahalata domin abin zai kasance babu makawa hakan zai yi na'am ai bushira bi dukuliha ko sai aka mar albishir da shiga aljanna wa annahu min aliha shi yana daga cikin mazuwa aljanna fa ka'annahu qila kana liqa'uhu li rabbih ba'da zalika it- tasallaba fi dinihi ba'da zalika tasallubi fi dinihi wannan shi ya kasance haɗuwarsa da ubangijinsa saboda riko da ya da addininsa faƙila lahu udukilil janna shiga aljanna ƙwala sai ya ce laita ƙaumi ya alamun kaito ina ma mutane na sun sani bima gafara li rabbi saboda gafarar da ubangijina ya mun waje alani minal mukramin ya sanya ni daga cikin ababen girmamawa bil mujaharati an dinihim bil mujaharati an dinihim saboda bayyana addininsu wa musabarati ala azayatihim da kuma haƙuri bisa tsangwamarsu ثم أخبر تعالى عن كيفية إهلاك أهل الرجل yanzu kuma sai Allah zai bayyana mana irin yanayin da aka halaka mutanen wannan habibun najari da suka kashe ai habibun najari ba da ma kataluhu bayan sun karshe faƙala sai ya ce mu Mm. وإن كلهم na'am Allah madaukake yace bayan sun yi abin da suka yi na ainihin wato kashe wannan bawon Allah dan ya idda sakon annabin Allah Isa alaihi salam to yanzu Allah zai ga mana yanayin halakar da su da yi sai ce wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama Allah ce ba mu saukar da wata rindina ta musamman ba ta mala'iku daga sama ai habibu ai haka ne ko habibu kama kila min ba da ai ba da mauti ba mu saukar da rindina ta mala'iku ba daga sama ai almala'ikatul ilaki wa ma kunna munzilin ko ba mu zan za mu saukar da mala'ikun ba li'ilaki ahadin qablahu dan halakar da wani gabaninsa li haqaratil amri saboda al'amarin nasu a walakantar da shi wasu hulatihi kuma halakar da su abu ne mai sauki a wajen Allah in kanat illa sayhatan wahida hanyar da aka biya halaka su bai kasance ba face tsawa ce guda daya sahabihim jibrilu malaika jibrilu ne ya daka musu tsawa kama kala ta'ala fi qaumin salihim ku kama yadda Allah madaukaki ya faɗa akan mutane annabi salihu inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kashimil muhtadar Allah ya ce mu muka aiko musu wata tsawa guda ɗaya tal sai suka zan kaman ciyawa wadda ta aka diddige ta aka sukuwa a kanta suratul qamari aya ta 31 ka ƙaulihi ta'ala kaman faɗinsa maɗaukaki da ya ce ka hashimil mutazar man hashama shai'i ya- min hashama shai'i yuhshimuhu hashman ai kasarahu wato suka zan kaman ciyawa bushashiya aka kakkarya wa fi ma'anahu yuqalu hashimun minan nabati ai al-yabisu mutakassiru min yubusihi ganyen da ya bushe ya kakkare saboda tsananin bushewa wa minhu qawluhu ta'ala daga nan aka samu fadin Allah madaukaki da yace fahtalada bihi nabatul ardi je mun karanta wannan ayar sai ainihin tsirrai na ƙasa suka cuɗanya da ruwa fa asba hashiman sai wayi gari ciyawa bushashshiya karyayya تدروه الرياح اسكا تنا شيء قدش نعم فإذا هم خامدون sai gashi sun yi shiru ai sakituna mayitun sun yi shiru sun mutu fa nuzulul malaika bada bi isatin nabi sallallahu alaihi wa sallama fi badarin saukar malaiku bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallama mala'iku sun sauko a yakin badar wafi gairihi da ma waninsa minal mawaɗina a guraren fagen fama litakrimihi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi haka ne don ya girmama annabi kama fi ƙauli ta'ala kama yadda ya zo a faɗin Allah maɗaukaki da ce ya yi wallazi na amonu zukuru ni'imatallahi alaikum ya ku waɗanda kuka yi imani ku tuna da ni'imar Allah da ya a kanku idja'atkum junudun fa arsalna alaihim riha yayin da ainihin rindunoni suka zo muku suka yi gangan ko a kanku Allah ce sai muka aika musu wata iska wa junudan lam tarauha da rinduna bataliya ta mala'iku da ba kwa ganin su wa kana Allah bima ta'maluna basira Allah ya kasance masani dangane da abin da kuke aikatawa suratul azabi aya ta tara wa qawluhu ta'ala walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allah azizan hakima Allah madaukaki yace rindunoni na sama da ƙasa na Allah ne Allah ya kasance mabuwayi kuma mai hikima a aya ta ƙarshe da malaye musalta mana Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san adadin rindinar mala'ikun ubangiji sai shi wa ma hiya illa zikra lil bashar wannan bai kasance ba sai dan tunatarwa ga ainihin dan adam da haka kun ga sai ya ce ba a saukar da wata rindinar mala'iku ba wala tazalul mala'ikatu tanzilu limusa'adati wato mala'iku ba za su gushe ba suna saukowa don ba da taimako atba'id du'ati salihin ga masu bin biyayya ga annabawa masu da'awa na kwarai kama taqaddama fi ali imrana inda qawlihi ta'ala kamar yadda ya gabata suratu ali imran sura ta uku inda Allah ya ce bala in tasbiru Allah ya ce wallahi idan kuka yi hakuri wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah wa ya'tukum min fawrihim za su zo muku cikin ainihin wato tafiyarsu hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin Allah ya ce to kun ga wannan ubangijinku zai daɗe ku ainihin da rindina gu- mu- mai ainihin mala'iku dubu biyar minal mala'ikati musawwimina ai mu'allimina masu alama sun ma'akaba ta alal ƙissati bi ma huwa amun sai Allah ya taƙibi a kan wannan ƙissa da abu wanda yake gama gari bi ma huwa amun faƙala ya ce ya hasaratan alal ibad ka ja shi ko? Hmm? ya hasaratan alal ibad ya ce hasara ta tabbata akan bayi wa'annan masu kashe ‘yan aika na Allah ha'ula'i wa nauhin mimman kazzabin rusula awis salihin wanda suka karyata manzanni ko kuka- suka karyata mutanen kirki masu da'awa fa'uli ku aka halakar da su waye shiddatu ta'alimi shine hasaratan wani da'uha mujazin ai haza awanika fahduri wannan shine sa'o'i ku halattu ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un manzo ba zai zo musu ba face suna izgili a gare shi sai sun mar izgili مسوق لبيان سببها أي سبب الحسرة لاشتماله على استهزائهم المؤدي إلى إهلاكهم saboda sun doge akan wannan izgili nasu wanda shi ya kai ga halaka su Allah ya ce alam yarau basu gani bane ai al-ibadu al-mawjuduna al-mukaththibuna lin-nabi bayi wa'anda suke samammu amma fa ba duka ba masu ƙaryata annabi wal istifhamu lit-taqriri ai ya'lamu yalla ban sani bane kam ahlakna qablahum min alqurun ai mun halakar da karnoni da yawa karni da yawa muka halakar gabanin su annahum cewa su wayanda aka halakar dinnan ilaihim la yarji'una ba za su koma gare su ba afala yatibiruna bihim yin ba za su ainihin wato kula da su ba su lura annahum din da yace malan ihtimali ne wa in kullu ko da yake kowanne daga cikin su ai kullul khalaiqil awwalina duk halitta ta farko lama jami'un ladaina muhdarun wa in kullun kowanne daga cikin su Allah ya ce sai sun taru a gabanmu ai inda na fil waqafi ba da ba'athihim za su zo su tsaya a gaban Allah bayan an tayar da su muhdaruna kowa zai halatto lil hisabi don yin hisabi fi makanin wahidin abu jire guda daya haka ne ko wa in kanu fi dunya mukhtalifina bihasbil azmani ko da yake a duniya sun saba dangane da lo- zamanin da suka rayu wal amakin da guraren jaman- zamansu wa jinasin da jinsinsu na'am
وآتوا له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون Uhum.
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا وفجرنا فيها من العيون Dan menene arama?
كلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون Subhana.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون To kun ga nan Allah zai gwada mana wasu ayoyi sai ce wa ayatul lahum. Ga wata aya a gare su alal bafi akan tayar da su bayan mutuwa. ai khabarun muqaddamun ne al'ardul maitatu ga aya da za ta nuna cewa in mutum ya mutu Allah zai tayar da shi sai ce al'ardul maitatu ƙasa wacce ta mutu wato kamar yanzu ƙasa ta bushe a jeji in ka je ba ciyawa gulbi ya ainihin shanye rafi babu ruwa ba makiyaya babu gun da za a yi ban ruwa kaga wannan ƙasar macacciya ce to sai Allah ya buga misali sai ce ahyayna ha muna rayar da ita bil ma'i da ruwa wa akhrajna fiha habban kuma fidda ƙwayoyi daga cikin ƙasar kal hindati kamar alkama fa minhu ya'kulun daga cikin irin wannan tsirran ne mutane suke ci waja'alna fiha jannatin ko muka sanya gonakai a cikin wannan ƙasar min nakhilin na itacen dabino wa anabin da inabi wa fajjarna fiha min al'uyun Allah ya ce muka kikketa idan marmaro na ruwa ai baduha wato sashinta aw min za'ida duk wannan ni'imar Allah ya yi yace liyakulu min samarihi dan su ci daga 'ya'yan itacen bifathataini wa qura bi dammataini ay samar al madhkur min an nakhil wa ghayrihi dan itace wama amilathu aydihim ba abinda hannunsu ya aikata ai lam ta'mal ath-thamaru aikin hannunsu ba shi yayi wannan dan itacen ba wa inna ma nahnu amilnahu Allah ya ce mu muka yi shi afala yashkuruna duk da haka ba za su gode mana ba an umuhu ta'ala alaihim wannan irin ni'imomi da Allah madaukake ya musu yalla ba za su gode masa ba Allah mun gode maka lamma zakara ta'ala takdhibal umami li rusulihim yayin da Allah ya ambaci yadda al'umatai ke karyata manzanninsu wa shirkihim fi ibadati rabbihim da yadda suke shirka abotar ubangijinsu naza'a nafsahu ta'ala an kulli ma la yaliqu bihi sai Allah ya tsame kansa ga duk abin da bai dace da shi ba mimma fa'aluhu wanda suka aikata faqala ta subhanallazi khalaqal azwaja kullaha sarki ya tabbata ga wanda ya halicci dangi biyu ga baki daya ya yi mace ya yi namiji ya yi dare ya yi yini ya yi zafi sai ya yi sanyi a zuwa kenan wannan shi ne aure mimmatun bitul ardu daga abin da ƙasa ke tsirarwa min alhububi na ƙwayoyi wa gariya wa min anfusihim kai a kansu ma mutum ne kai namiji to ai akwai ta mata min az-zukuri wal inasi ka gani ko maza da mata wamin ma la ya'lamuna duk abin ma da baka sani ba mace da namiji ne min al-makhluqat al-ajibati al-gharbiyya garibatika wato daga ababan halitta na ban mamaki wanda suke baki na'am
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها na'am ذلك تقدير العزيز العليم wal qamara والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
mhm لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار wa kullun كل في فلك يسبحون
na'am za a canja daga can ne Allah maɗaukaki ya ce wa ayatul lahum ga wata aya a gare su ala ƙuduratin azima bisa ikon Allah wadda yake mai girma allailu sai Allah ya ce ku kalli dare mana naslaku minhun nahara muna ainihin feɗe muna raba yini a cikinsa fa'izahun muzulimun sai ka ga mutanen nan sun shiga duhu ai dakilu na fi zalami sun shiga cikin duhu washamsu ta jari rana tana gudana kaga rana ba a tsaye take ba ko saɓanin yan geography su suka ce dum take kawai wai duniya ne take rotating to Allah kuma sai ce washamsu ta jari limustaqarrin laha rana tana gudana ai jumlatul ayati lahum ai ayatul ukra wal qamara kadhalika ayatul ukra fa yakunu alafu jumalin limustaqarrin laha tana tafiya zuwa wani matabbaci nata ai ilahi la tatajawazuhu ba za ta ketare shi ba zalika ai jariha tafiyar da rana take taqdirul azizil alim kaddara ne ta mabuwayi masani wanda yake yana da sani da ainihin halitta ta sa na gan shi lokaci zai ci ne mun zo inda za mu ajiye ba wal kamara ya ce kaga shi wata bin nasbi bi fi'lin yufassiruhu ma badawu وقرأ بالرفع للابتداء التي قدرناه منازلا wato wata mun sanya masa saukai 28 manzila yana da saukai guda 28 fi 28 laila cikin darare 28 in kana 29 yauma wato watan da zai yi kwana 90 wato 29 aw tis'atan wa 20 manzilan ko manzili 29 in kana 30 yawman watan in zai kwana 30 hatta ada kal urjunil qadim har sai ya dawo kamar bulaliya wadda ta tsufa ai kaudin shamarihin kamar wannan abin da dibino yake tsira a jikinsa jam'u shimrakin wa huwa aidanun unqudin nakhil wannan tamkar dabino din allazi alaihi rudabu wanda danyen dabino siki yake kansa ai asalul iski kenan idza ataka fa innahu yariqu sai zama ya sirirance to Allah ya ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara rana ba zai mata sauki ba kuma ba zai inganta ba gare ta a hanya suna tafiya ta iso wata fatajtami'u ma'ahu fil layli ta hadu da shi cikin dare ka taba ganin haka ba zai yi ba walal laylu sabiqun nahari dare ba zai rigiya ainihin yini ba fala yati qabla inqida'ihi dare ba zai zo ba a lokacin da rana ko yini bai kare ba wa kullun kowanne daga cikinsa sa fi falakin mustadirun yasbahuna kowanne yana ainihin iyo ne a cikin falakinsa ay yasiruna nuzzilu manzilatal uqala daka ce yusbihuna kaman an ajiye su a matsayin masu hankali istadallu bi hadhihi alayati ala anna samawati kurawiyatun mustadira malaita sun kafa dalili da wannan aya cewa sammai kamar ainihin tambola take wato almustadira wanda take kewaye qultu mala yace sai nace wa yastadallu biha aidan ala anna ash-shamsa wal qamara fi falakin wahidin yadurani kuma da wannan ayar ake kafa dalili cewa da ranar da wata a cikin falaki guda suke kewayawa wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum Allah ce ga wata aya kuma a gare su mu muka ɗauko zuriyarsu fi fulkil mashhun a cikin jirgin ruwa da ya cunkoson mutane ai mamlu'un wato jirgin annabi nuhu kenan wa khalaqna lahum min mithlihi muka ma halitta musu kwatankwacin sa ai mithl falaki nuhin wa ma alimu ma amiluhu ala shaklihi wanda suka aiwatar da shi bisa yanayinsa mina sufuni sigari wal kibar daga manyan jiragen ruwa da ƙanana bi ta'alimin lahi ta'ala duk wannan Allah ne ya sanar da su ma yarkabun shine abun hawansu Allah sai ce wa inna shanu guriquhum in muka so fa sai mu notsar da su a ruwa fala sarika lahum babu wani ihu da za su yi ya hana su halaka wala hum yunqaduna ko ba a ainihin tsamo su ayyun jauna a tserar da su illa rahmatan minna abinda zai tsamo su rahama ne daga ubangijinmu Allah ya ce illa rahmatan minna sai rahama daga wajenmu wa mata'an ilahin kuma za su ɗan ji daɗi zuwa wani lokaci to wannan ita ce ƙarshen aya ta 44 nan za mu taƙaita yin Allah maɗaukaki ya kai mu gobe za mu tashi kan aya ta 45 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Ah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kafin a je ga karanta tambayoyi akwai takardu da dama da masu neman addu'a da masu neman taimako da kuma takarda daga masu karban kayan taimakon marayu. To a yau mata da suke sauraron wannan tafsir a wurin da suke ta saurara sun tara taimakon kudi naira dubu bakwai a bangaren da suke zaune sannan kuma sun kawo naira dubu bakwai din suka ce a baiwa kwamitin marayu sannan wani bawan allah ya ba da naira ɗari biyar shi ma Allah saka mu da alheri wannan ma wata mata ne ta ba da ɗan kunni guda goma sha shida Allah saka mata da alheri wannan wata baiwar allah ta ba da kaya kala ɗaya da dogon wando guda ɗaya Allah saka mata da alheri Alama wani bawan Allah ya ba da Naira hamsin a biyu kwamitin marayu.
Allah saka masa da alheri Wannan kuma tana cewa malam ga wata baiwar Allah ta ba da Naira ɗari biyar a kwamitin marayu, sannan kuma tana neman addu'a malam- addu'ar malam da sauran ‘yan uwa musulmi, Allah biya mata bukatunta da na ‘ya'yanta da na iyayenta. da- biya musu
wannan kuma wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar sannan wata baiwar Allah ta ba da naira hamsin do a kwamitin marayu sannan ta ba da dibino a ba wa malam ya sha ruwa Allah saka da alheri wannan wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyu na'am Allah saka mata da wata mata ta ba da hijabi guda biyu Allah saka mata da alheri wata mata ta ba da naira ɗari biyu kuma tana neman addu'a ta ce shekarar ta sha biyar da rasuwar mijinta kuma tana ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki to har yanzu ba ta sami miji ba tana so a sa ta a addu'a Allah ya ba ta miji daidai da ita Allah ba ta miji wannan kuma ta ce wani wani bawan Allah ya ba da taliya guda biyu da makaroni guda biyu Allah saka mata da alheri waɗannan dai su ne taimako da aka kawo a yau kuma aka rubuta mai wannan tambayar ko kuma ba tambaya mana ya ce allah shi gafarta malam mutane da dama suna da lokacin zuwa wajen wannan tafsir amma ba su da lokacin tsayawa ya addu'a da su ana gama amsa tambayoyi da su sai su kama hanyar tafiya shine nake so a jawo hankalinsu kuma a faɗa musu falalar tsayawa yin addu'ar Eh, ya dace in an idda karatu to kuma sai a saurara a yi addu'a kuma a tafi cikin nutso Allah ya shiryar da mu mai wannan tambayar tana cewa malam dan Allah ka yi wa mahaifina nasiha saboda yana kiran kansa ahalar sunna kuma baya bin maganar manzon Allah nace saboda na isa aure malam tun shekara tara da suka wuce amma ya ki min aure na kawo samari guda shida duk yana koransu to fa malam yana cutar da ni malam kamar wa'azi ni wallahi wannan abu fa yana damuna kar na fada hanyar da bata dace ba
to wannan fa babbar magana ne dan imamu abu hanifa nomanu dan sabiti matarsa ta rasu yau washe gari sai ce a kawo wata mata zai aura za ka iya eh sai su ce baka damu da waccan mutuwar ba ko to kuma sunna ne kai haka aka ce ya imamu yanzu matarka ta mutu yau kuma gobe ka ce a zo da wata za ka yi aure ya ce man da aka ila gairi zawaj faƙad da aka ila gairi islam duk wanda ya kira ka ya ce kul kai aure cewa yake karkai musulunci ya ce ai abu biyu yake hana mutum zina ko dai ya zama ladifi bai da lafiya ko kuma yana da matarsa haka ma mace ko ba ta da lafiya ko tana da mijinta to in ta yi ƙoƙari tana kamewa tsawon shekarun da ta ambata shekara tara wai mace to me ake jira ba za ta yi aure ba sai ta tsufa ai ai mace kamar taya ne tana da life fans ko in shekarun ta ya wuce shikenan ta tafi daga lokacin auren ta ya kamata a yi mata aure a yi mata aure wannan shine kubuta duk yanzu abin da ta yi in uban nan bai yi aure ba bai ma daina cewa shi sunni ne ko yana tunanin kayan aure ko wani abu duk ba wannan ba ne in aka yi abu da niyya mai kyau sai Allah ya shiga cikin zarafin da ka taimake ta kan ta fada layin da take tsoro Allah kuma ya ƙara shirye da ita ya kimsa mata hakuri
wannan takarda yana cewa malam dan Allah ka yi wa mata nasiha malam sai ka ga matar aure a gefen direban keke napep wai don bayan cikin keke napep din ya cika bayan malam an ce a raba numfashin maza da mata e wannan gaskiya ne matar aure ta ɗan gafe ta gefe haba da Allah ai ko yarinya ne bai kamata ba shi ma mai nafef din sai ce a baiwar Allah ni musulmi ke musulma to yawanci yan nafef din namu Allah ya shirya mana su dama da kiɗa za ka ji jijib jijib jijib jijib Eh? kuma ga gada-gada kana tafiya sai su yanka maka kawai ku daina haka yara ba kyau hanya ba taku ku kaɗai ba ne arne yana da haƙƙi akan hanya musulmi yana da ita akwai yara akwai mahaukata akwai tsoho kawai ka turo naka kawai ka ce kai buƙatar ka ne za ta yi ka zama abin da larabawa suke cewa anani buƙatar ka kawai kai ta biya ba ruwanka da yan uwanka in ka zauna kai nazari ka san ba daidai kake ba kai ma da ka haramun ne matar aure a ƙugunta a ce ga ƙugunta ga na wani ƙato Allah kiyaye mu
mai wannan tambayar tana cewa Allah shi gafarta malam mutum ne yake yin azumi uku uku a kowane wata idan shawwal ya shigo zai yi uku ukunsa ne ko zai tsaya yi shattin shawwal ne kawai ko kuma zai yi gaba ɗaya ne zai sittu shawwalin kuma zai yi ukunsa
wannan tana cewa malam game da maganan akan shan ruwa a ramadan wai micece cikakkiyar fassarar ayan nan wa atumus siyamu ilallai ku cika azumi zuwa dare ba shine faduwar rana da rana ta fadi annabi ya ce ma yazalun nasu bil khair ma ajjalul fitra mutane ba za su gushe ba cikin alheri matukar suna gaggawar bude baki inda an tabbatar da rana ta fadi to sha ruwa ko ladan bai yi kira ba wannan shine sunna
mai yana yana cewa Allah shi gafarta malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam ni kuma wato wani abu ne yake damuna saboda bana aikatawa wato bana yi wa kaman mahaifana irin sanni da shan ruwan nan domin ni ina ganin hakan kaman bai inganta ba a musulunci shin rashin yin hakan na da laifi kai laifi mana duk wanda kace bar sanni da shan ruwa ai ka mutunta shi kuma zai ji daɗi akwai wanda ya kamata ka mutunta irin iyayenka sai an ce maka babin gaida iyaye da su sha ruwa wannan duk cikin karamci ya shiga da ka daidai ne akwai shi kai ne baka gano gun ba na'am wani yana cewa malami ne ne hukuncin wanda ya saci abu kuma ya yi sadaka da shi
kayan sata to ai ba nasa bane ba a sadaka da abin da ba naka ba yanzu abin da zai sai ya mayar da shi a mai shi shi ne ya yi sadaka a kansa don ya yi niyyar ya hallaka kansa kuma ya tuba na'am wani yana cewa Allah shi gafarta malam akwai wata kalma da nake ji kana amfani da ita tun ina yaro amma yanzu na ji ka daina faɗarta wato ad-dunya jiffatun wa ɗalibuha kilabu shin malam hadisi ne ko hikima ce ta larabawa a duniya jifatun ba malamai ne masu kima suka ce ita duniya wato mushe ce masu neman ta kwa dukar nika ne wannan haka yake kuma za ka gadin mai neman duniya wowowo ne
wannan wata ce ta rubuto ta ce muna nema a te- taimakon akan sha'anin agaji domin falalar wannan wata mai alfarma malam a taimaka mana da kayan agaji na yaranmu guda biyu yan kimanin shekara sha uku uku domin allah ya jarabci mahaifinsu da jarrabawar ubangiji a halin yanzu yana zaune a gida shekara biyu kuma muna so mu ga sun tashi suna ba da gudunmawa a addini amma kuma mu mun yi ƙoƙari mu sa yauwa ai shine inda hali su wannan kayan za a yi musu
Alhaji Aminu a baka ko? Wannan ma suna neman taimako ne na yi registration na makaranta ba su da hali suna ta fafutuka Allah bai sa an yi ba.
Allah ba su Wannan ma wani yaro ne yake fama da jinya ta kuna kuma yau wajen kimanin shekara uku ana neman kuɗin da aka rubuta za a mara aiki naira dubu arba'in da biyar amma har yanzu abin ya gagara.
anguwarsu ba musulmi ne Allah sauƙi shekara uku ya yi yawa mana
sosai masu neman wannan ma neman taimako ne don allah ina neman taimako akan karatu na kuma gashi na shiga semester karshe kuma ba ni da shi ba yadda zan yi shi ne suke take neman taimako akan sha'anin registration na college aminu sale college of education to ya iya dace a taimaka musu
to sai masu neman addu'a malam wani ya ce da Allah malam a daina a rika tunawa da kasar mu wajen yin addu'a don Allah malam a jaddadawa al'umma su dage wajen yin addu'a a kasar mu saboda halin da ake ciki na fitintunu da kuma tsadar rayuwa Allah ya fitar da mu to da dama dai da suka rubuto ba takaddun da yawa ba sai na karanta ba a yau kowa Allah ya san bukatunsa mai neman biyan bukatu na alkhairi da masu damuwa da kuma waɗanda suke da wasu matsaloli duk kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya sani Allah biya bukatun masu neman biyan bukatu na alkhairi masu wasu matsaloli kuma Allah ya yi baki ɗaya.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين